أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya za tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu wannan lokaci domin ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan abu abdurrahman muhammad ناصر الدين ابن نوح الألباني رحمة الله عليه أجرس به قباتا mun gama magana dangane da rukuni na rukuri a cikin sallah inda muka yi bayani dangane da tun daga lokacin da mutum ya gama karatu zuwa yanayin da ake rukuri zuwa daidaitu da ake a rukuri inda muka yi kokari muka kwatanta a kwatance a aikace yanayin yadda mutum ya kamata ya kasance a cikin rukurinsa da kuma gwargwadon daɗewar da zai yi da kuma gwargwadon abin da zai faɗi yayin da yake yin rukuni wanda wannan ya kai ga kuma fara yin bayani dangane da rukuni na gaba wanda shine sujuda inda muka fara bayani dangane da abin da ya shafi sujuda a wannan rana ɗin inda muka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana faɗi yana yin sujuda kuma ya umarci wannan wanda yake munana sallansa da cewa lallai sallan ɗaya daga cikin ku ba ta cika sallan ɗaya daga cikin mutane ba ta cika har sai ya ce sami Allahu liman hamida bayan ya daidaita a tsaye sannan ya ce Allahu akbar sannan kuma ya yi sujada har sai kowace gaba ta tabbata a inda take a cikin sujudar nan tashi sannan sallan ɗayan ku take yi ina fata an gane sannan muka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance duk lokacin da zai yi sujuda yakan yi kabbara ba bayan ya yi sujuda ba yake yin kabbara yayin da zai yi sujadan a lokacin yake yin kabbara ce dan yakan ce Allahu Akbar ya tafi yana mai yin sujuda kafin goshin shi taba ƙasa wannan kabbaran ta riga ta yanki ina fata an gane ba wai sai mutum ya kafa goshin shi a ƙasa ba ne sannan zai ce Allahu Akbar eh tare ke tafiya yayin da kace Allahu Akbar zaka tafi tunda da mun riga mun yi bayani dangane da abin da ya shafi daga hannu a cikin sallah ko mun ce yayin da mutum zai tafi sujuda ko ruku'i mutum zai daga hannun shi daura da kunnuwansa ko kuma ya sanya su daura da ina kafadinsa guda biyu yana mai cewa Allahu akbar a inda muka bayani dangane da kabbaran harma muka ce mutum yana da daman ya fara ya fara daga hannun tukuna kafin ya ce Allahu akbar din ina fata an gane dukkan waɗannan fuskokin sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mala yake ce mana wa kana ahyanan ya kasance wani lokaci idan zai yi sujuda din ya kasance yakan daga hannayensa ina fata an gane dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suka tabbata a sujuda wanda kuma insha Allah ta'ala yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya da iznillahi ta'ala yanzu za mu tashi inda mala yace al-khururu ila as-sujudi ala al-yadayn al-khururu ila as-sujudi ala al-yadayn fadi zuwa sujuda da hannaye jama'a idan mutum yana yin sallah yayin da kake yin sallah sujuda ba sallah ake yi bayan da za a yi ta faɗi ake yi shi yasa za ku ji an ce ma hina yahwi sajidan yayin da yake faɗi yana mai sujuda ko hina kharra sajidan duk ayoyin qur'ani suna nuna mana cewa sujuda ba wai sanda ake yi ba ko mutum ya sanya hannayen shi sai lokacin da zai kai goshin shi kuma sai ya ci gaba da tura hannayen shi haka sannan ya kai su daidai inda kunnuwansa suke ko daura inda kafaɗinsa suke gaskiya wannan kuskure ne ina fata an gane saboda Allah cewa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada kharru sujjadan wa bukiya sai su fadi suna masu juda suna masu yin kuka ina fata an gane sannan a wani wurin Allah ya ce ya khirruna lil azqani sujjada suna fadi suna masu yin sujuda kaga a wannan yanayin yana nuna maka mene cewa fadi zuwa sujuda ake yi sannan kuma fadin Allah ta'ala wan najmi idha hawa Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro yayin da ya fadi shine idha hawa ina fata an gani yayin da shi tauraro ya fadi lokacin Allah ta'ala yake rantsuwa da shi ashe in za ka yi sujuda ba kawai takwar jikinka za ka yi ba haka ba a son hannayenka yanzu suna taɓa jikin haƙaƙarinka wanda za mu zo mu kwatanta a aikace bi iznillahi ta'ala yadda bayanan nasu fito fili insha Allah ta'ala fatan mu dai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai mana yace wa kana yad'u yadayhi 'ala al-ard qabla rukbatayhi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daura hannayensa 'ala al-ard akan kasa qabla rukbatayhi kafin guyawunsa jama'a an gane ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sanya hannayensa a ƙasa kafin me gwiwawunsa ashe duk wanda ya zo yin sujuda ya fara tafiya da gwiwa ya yi ne ya yi kuskure ina fata an gane dukkanin sahabbai idan karanta sayin bukhari kitabu sala ko kitabul azan babin da ake kwatanta yanayin yadda ake yin sallah za ka ga dukkaninsu su abdullahi dan umar su ummu darda duka sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sujuda yakan fara ɗaura hannayensa ne kafin guyawunsa wa alaikum salam to wannan ai shine kuskuren da muke magana babu wani gara za mu zo mu karanta bayanin akwai ta halil qaul da shi malaye akan wannan mas'ala ne insha Allah ta'ala ina fata an gane a nan wurin inda yace wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada malai yace akhrajahu an-nasa'i wa ad-darqutni wal mulaqqas fil fawaid sannan da al-mulaqqas akim mulaqqas fil fawaid بسندين صحيحين لإسنادين قدابي والنفسي إنجلتسو ما ليتي وقد روى هذا هذا الرفع عن عشرة من الصحابة حقيقة أرويت ونن حديث زوى النبي صلى الله عليه وسلم kusan mutane goma daga cikin sahabbai aka samu sun ruwaito wannan hadisi wa zahaba ila mashru'iyyatihi jama'atun min as-salaf sannan da yawa daga cikin magabata na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da tabi'i tabi'ina dukkanin su sune nan ake kira salafus salih dukkanin su sun tafi akan shar'anta yin wannan aiki din ma'ana daga hannu yayin da mutum zai sujuda minhum na daga cikin su ibnu umar abdullahi da umar wa ibnu abbas da abdullahi dan abbas wal hasan al-basri da imam al-hasan al-basri دا وطاووس دا كما طاووس وابنه عبد الله دا كما أنسى من سنة عبد الله ونافع مولى بن عمر da kuma nafi' maula ibn umar wa salim ibnahu da kuma salim dan dan abdullahi dan umar din wal qasim bin muhammad da qasim dan muhammad wa abdullahi bin dinar da abdullahi bin dinar wa ata bin rabah bin abi rabah da kuma ata bin abi rabah wa qala abdurrahman bin mahdi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mai suna abdurrahman bin mahdi yace hadha min sunna wannan yana daga cikin sunna an gane ku yayin da mutum zai sujuda ya daga hannayensa guda biyu yana mai kabbara sannan ya tafi zuwa sujuda an gane ku malaiti wa amila bihi imam sunna ahmad bin hanbal sannan imam ahlus sunna wal jama'a shine Ahmad bin Hanbal shi ma yayi aiki da wannan hadisi din wa huwa qawlun an Malik wa Shafi'i wannan kuma ita ce maganar Imam Malik da maganar Imam Shafi'i kenan babu wani shakka akan cewa yayin da mutum ya zo sujuda kada kawai ka makala hannayenka a'a yayin da za ka tafi sujuda ana buƙatar ka daga hannayenka ko dai daura da kunnuwanka kamar da muka ishara lokacin takbiratul ihram ko kuma daura da ina kafadanka guda biyu ka ce Allahu Akbar saboda idan kana yin sallah ana buƙatar kowace gaba da ke tana kallon gabas shi yasa ba a san wasu kaga wasu in za su kabar sai haka Allahu Akbar kaga wannan kuskure yin haka yayin kabbara kuskure saboda me hannayen naka ba su kalli ina ba ba su kalli gabas ba abin da ake fushi ne tafukan hannun su kalli ina su kalli gabas kana daga kana Allahu Akbar daura da kulluwa ko kuma Allahu Akbar daura da waɗannan kafaɗu guda biyu sai lamba ta hudu inda mala yace wa kana yadau yadayhi ala al-ard qabla rukbatayhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana daura hannayensa a ƙasa kafin wuyawunsa yayin da zai sujuda mala yace ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya rawaito wannan hadisi wa darqutni والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وما عارضه من الحديث لا يصح ما لي تقبل الشيوى wannan hadisi ingantacce ne imamul hakim ya inganta wannan hadisi ne sannan imamu zahabi ya dace da shi a wajen inganta wannan hadisi wannan muna karanta lamban da ya sauke a nan kasa ne jama'a an gane ku ai akwai ana ku akwai yace wa ma arabahu min al hadisi la yasihu dukkanin wani hadisi da ke cin karo da wannan hadisi to bai inganta ba duk hadisin da ya zo yake bayani akan cewa gwiwa za a fara sanyawa a ƙasa yayin da za a sujuda to wannan riwayar ba ta da inganci wa qad qala bihi malik imamu malik ya faɗi wannan magana ne wa an ahmad sannan an samu irin wannan maganar daga wurin ahmad dan hanbal kama fi tahqiq kamar yadda yake cikin littafin at-tahqiq na ibn al-jawzi na imam ibn al-jawzi wa qad rawa al-mirwazi fi masailihi imam al-marwazi ya fitar da wannan magana a cikin masail ɗinsa bi sanadin sahihin an al-imam al-awza'i da sanadi wanda yake ingantacce zuwa wajen imam al-awza'i imam al-awza'i ɗaya daga cikin manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai قال يجي سوى أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم يتي لليني إن جاءوا ذاعي يتي لليني نار السمتاني يد السين صلى شيني سكن سن هنا ينسو أقسى كافن وياوز نفتا عن قالي kenan kawai wannan ma shine sunna shine abin da ya shahara a wurin musulmai ba a saba ganin mutumin da ke sanya gwiwarsa kafin hannunsa ba mala ya ci gaba da cewa mala ya ci gaba da cewa lallai wannan shine abin da ya inganta a cikin wannan babi din sai mala ya ci gaba da cewa za mu koma sama kenan ko yace wa kana ya'muru bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da haka fa yaqulu yana cewa idza tajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujuda ko idan ɗayanku zai yi sujuda fala ya buruk kama ya burukul ba'ir kada ya tsuguna kamar yadda raƙumi ke tsugunawa ko kada ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana wali ya ba ya daihi ƙabalar kubatai lallai kun ji umarni daga manzon Allah lallai ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa umarni daga wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula sai ma ne suke lamba ta kasa yace akhrajahu abu dawud abu dawud shi ya fitar da wannan hadisi وتمام وتمام في الفوائد ده كما تكون حديث ياسر ده شيء أسئلة تكون الفوائد والنسائي في الصغرى والكبرى إمام النسائي ما يبتدى وأن رواية أسئلة سنن الكبرى ده سنن الصغرى مصورة مصورة جامعة الملك عبد العزيز في مكة وجه آه جامعة عبد الملك بن عبد العزيز سوسك ابتدى وأن اللتاتي wanda malam albani ya samu wannan isnadi da bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce wa sahahu abdul haqi kuma abdul haqi shi ma ya inganta wannan hadisi fil ahkam al kubra asli tafi shi suna al ahkam al kubra wa qala fi kitab al tahajjud kuma shi din wa kenan shi imamu abdul haqi ya fadi a cikin kitab al tahajjud yake cewa innahu ahsana isnadin min alladhi qablahu lalle wannan hadisin shine mafi kyawun isnadi fiye da hadisin da ya zo gabanin sa ya'ani hadith wa'il al-mu'arad lahu hadisin wa'il ibn ujra wanda ake ruwaitowa cewa wannan wannan wanda ake ruwaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara sanya gwiwansa ne kafin hannayensa ina fata an gane sai ke nuna cewa wannan hadisin shine hadisi wanda yake mai ingantaccen isnadi fiye da wancan hadisin da ya zo ta hanyar wa'i hadisin da ya zo ya ci karo da wannan mala ya ce bal hada ma'a mukhalafatihi li hadha al-hadith as-sahih والذي قبله لا يصح من قبل اسناده ما لا يتجدد سوى ونن حديث ما duk da ya saba wannan hadisi ingantacce wanda muka kawo a nan da hadisin da ya zo kafin shi to wannan hadisin baya inganta ta hanyar isnadinsa kenan hadisin da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fara sanya gwiwoyinsa kafin hannayensa yayin zuwa sujuda hadisi ne wanda yake mai rauni hadisi ne wanda yake bai inganta daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba وكذلك ما في معناه hakanan duk hadisin da ya zo da ma'anar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fara sanya gwiwoyi ne kafin hannaye dukkan su ba su inganta ba kama bayyantu fi dha'ifa mana albani ce kamar yadda ne bayani a cikin silsilatul ahadith dha'ifa lamban hadisi na 929 wal irwa da kuma littafin al irwaul ghalil lamban hadisi na ɗari uku da hamsin da bakwai mani suka bada cewa wa'alam ka sani cewa anna wajha mukhalafati al-ba'ir yudih yub bi wad'i al-yadayn qabla ar-rukbatayn ka sani cewa lallai hanyar da ya tabbata wajen saba wa raƙumi shine ta hanyar sanya hannaye kafin gwiwoyi ina fata an gani domin wasu sun fassara cewa manzo Allah ba ya ce fala ya buruk kama ya burukul ba'ir ba kada ya tsuguna kamar ko kada ya tsuguna kamar yadda me yadda raƙumi ke tsugunawa to wasu daga cikin malamai sai suka yi kuskuren fahimta suka ce ai shi raƙumi yakan fara sanya hannayensa ne kafin gwiwoyinsa to tunda manzo Allah ya ce fala ya buruk kada ya tsuguna kamar yadda raƙumi ke tsugunawa sai suka ce to ai kaga gwiwa take ne kamar ta fara zuwa kafin hannaye to amma wancan hadisin ya mana bayani manzo Allah ya ce wali yadha yadayhi qabla rukubatayhi lalle ya sanya hannayensa kafin me kafin gwiwoyinsa a ƙasa yayin da zai sujuda sai ma ne ya ci gaba da cewa wa huwa anna al-ba'ira yad'u awwalu ma yad'u rukbatayhi kun ji malam yace domin shi raqubi abin da yake tsugunarwa da shi na farko abin da yake tsugunawa da shi na farko shine ne gwiwansa wa huma fi yadayhi su ne kuma wanda suke hannunsa ina fata an gane wannan kafan na gaba su ne wanda raƙumi yake fara sauka da su haka sannan kafin mene kafin waɗansu kafafun na baya sauka ina fata an gane kenan wannan kafafun gaba na raƙumi su ne mene su ne gwiwansa waɗancan kafafu na baya su ne me su ne hannayensa ina fata an gane sai ma da yace wa huma fi yadayhi to waɗannan su ne hannayensa كما في لسان العربي كما يد ما أكفسر في لسان العرب وغيره من كتب اللغة دكما وننسى دكتيل لتفي نهل سلارتشي ما التي وذكر مثله الطهاوي كما إمام الطهاوي يا أم بشكة قتشمونا في مشكل الآثار السل تافي شمسنا مشكل الآثار وشرح معاني الآثار دكما لتافي شرح معاني الآثار وكذا الإمام القاسم السرق وكذا الإمام القاسم السرقطي هكذا الإمام القاسم السرقطي شيما رحمه الله ألا يجعل شيما يتفاكم ونمغانا فإنه روى في غريب الحديث دومين شيا رويتو أسلل تابن أجكرا غريب الحديث مجلد نبي لما حديث نتنا saba'in a cikinsa mujallaji na ɗaya zuwa na biyu bi sanadin sahihin mala yace da sanadi wanda yake ingantacce an abi hurairata daga sahabi abi hurairata Allah ya kara masa yadda qala yake cewa la yabrukanna ahad la yabrikanna ahad burukal ba'id kada ɗaya daga cikin ku ya tsuguna irin tsuguno da raƙumi yake yi asharid wanda yake mai tsugunawa raƙumi yayin da ya tashi tsugunawa yakan fara tsugunawa ne da gwiwoyinsa sannan ya sanya mene hannayensa kenan kana son ka saba ma raƙumi sai ka fara sanya hannayenka kafin me kafin zuwan gwiwoyi mala yace wa hadha fi qala imam shi wannan babban malami yake cewa hadha fi sujudi wannan fa cikin sujuda kenan yaqulu yana cewa ne لا يرم بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المتوازن yace a wannan yanayin ba zai rudar da kanshi ba kamar yadda raƙumi wanda yake mai gaugawa yayin da zai saukar da hannayensa a ƙasa ba ba tare da wani natsuwa ba walakin yanhaqu mutma'innan sai dai abin da yafi shine mutum ya fadi yana mai natsuwa ya za'u yadayhi kuma rukbatayhi ya sanya hannayensa sannan gwiwoyinsa wa qad rawa fi hadha hadith marfu' mufassir a wannan babi an ruwaito hadisi wanda yake marfu'i in muka ce hadisi marfu'i shine wanda aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama mufassir kuma hadisi ne wanda yake fassara komai da komai ina fata an gane mala yake sun mazakar hadith alwari sannan ya ambaci wannan hadisi wanda ya zo a'lahu a samansa wa qad aghraba ibn qayyim lalle ibn qayyim yayi kuskure shine aghraba an gane ibn qayyim al-jawzi yayi kuskure fa qala sayyidi innahu kalamu la yu'qal shi ibn qayyim a wurin shi shi yana ganin cewa raƙumi yana fara sauka da hannunsa ne sannan gwiwa ina fata an gane shi ne yake cewa to shi fa yana ganin wannan magana ne da hankali ba zai ɗauka ba a ce wai raƙumi idan ya zo tsugunawa a ce wai hannayensa yake fara sawa ina fata ko gwiwoyi yake fara sawa ina fata an gane shi a wurin ibn qayyim a yadda ya fassara shi ne raƙumi yana fara sanya hannayensa ne yayin da zai yi zai sujuda ina fata an gane wai zai tsuguna kenan in ka zo yin sujuda kai kuma za ka fara sauka da da gwiwa wannan ita ce fatawar ibn al-qayyim shi yasa malam yace wa qad aghraba ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya kawo wani sabon abu a wannan babi din ina fata an gane yace wannan magana ne wanda hankali ba zai dauka ba wala ya'rifu ahlul lugha yace mutanen malaman lugar larabci ma ba su san wannan maganar ba mala yace wa yuraddu alaihi al-masadir allati asharna ilaiha mala yace amma nassoshin da muka yi ishara zuwa gare su ai su kare sun isa su mai ibnu qayyim raddi ina fata an gane tun daga shi manzo Allah ya umarni ya ce wali yadha yadayhi qabla rukubatayhi lallai ya sanya hannayensa kafin me kafin gwiwoyinsa malam ya ce malam ya ci gaba da cewa wa ghairuha kathir da wasu daga cikin waɗannan nasoshin ma da yawa fal turaji to lalle ka je kai muraja'an waɗannan nasoshin da muka ishara zuwa gare su وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التويجري شمال يتللي ناي نا شمفت مغانا من يوع أكن ونن أو ذني الرد لنيم مالا من من يسونا التويجري أن قال فعسى أن تنشر ما ليس ينافارا ذا أواطى ونن الرد لنيم ونن مالا يسونا التويجري أن قال kenan dai magana mafi inganci shine yayin da mutum ya tashi sujuda zai fara tafiya da hannayensa ne sannan me sannan gwiwan hannunsa sannan kuma in ya tashi faɗi zai yi ba wai zai saukar da hannayen bane sannan ya tura su gaba sannan ya sanya goshinsa ina fata an gane kamar yadda zamu zo mu gwada yadda ake yin shi aikace insha Allah ta'ala mali ya ce bar cewa wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه للي هناي سوما سناي سجودا كما يد فسكا كيين سجودا فإذا وضع أحدكم وجهه للي إذن لينكم زي سن فسكا سا فليضع يديه تو للي يسن هنا ينسى وإذا رفع يا إن زي تقولك سجودا كما فليرفعهما to lalle ya ɗago waɗannan hannayen tare da su ina fata an gane sai dai yayin da za ka sujuda me za ka fara sawa hannu sannan gwiwa sannan goshi ya tafi ina ya tafi ƙasa ina fata an gane yayin da za ka ɗago daga sujuda kuma ya za ka yi nan ma za ka ɗago hannayenka ne gaba ɗaya kana mai kabbara kana cewa Allahu akbar ina fata an gane ما ليش وانا حديث ابن خزيمة يبتد شيء ده إمام أحمد ده السراج كما إمام الحاكم يا إنجل تولنا حديث كما إمام الذهبي يا لاتي لشي ودي إنجل تولنا حديثي ما لا الباني يبتد وانا حديثي أكل الثالث شيء الإرواء الغليل ما ليش قبل سوى وكان يعتمد على كفيه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا ذي سجده yana dogara ne a kan tafukan hannunsa yana dogara ne a kan me tafukan hannunsa wa ya huma kuma yana shimfiɗa su ne hannayen idan ka zon sujuda ba a san kai haka jama'a kun gani ko mutum ya haka ya buɗe yatsunsa ba a san mutum ya haka kamar da wasu ke sujada za ga wani ya sujada ya haka ya buɗe hannayensa haka ta kuskure ina fata an gane yadda ya kamata hannaye su zama shine ne a haka yayin da zaka fito da ana san hannaye su zanto a haka ina fata an gane a haɗe ba a wawware ba haka shi yasa yace wa yabsuquhuma kuma yana shimfidar da su wa yadhummu asabi'ihima kunji wa yadhummu asabi'ihima kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana haɗe tsakanin yatsun nan nashi yana haɗe tsakanin mene tsakanin ‘yan yatsu, wai wajjihu ha ƙibala da ƙibila yana fuskantar da su kuma su kalli alƙibila, shi ke zama magana ta fito. Kenan yanayin sujudan da muke a yau, irin wanda gamshi ya sujada ya yi haka da hannunsa, wannan ya kalli can, wannan ya kalli can, yanzu wani hannun shi ya sujuda, hannun shi ya sujuda, gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal yadayni tasjudani kama yasjudu alwajha lalle hannaye suna yin sujuda kamar yadda fuska ke yin sujuda jama'a an gane ko ashe yayin da zaka sujada ba a san hannunka ya kauce gabarin me alkibla kuma an ce kada ka ware tsakanin yatsunka ya me zaka yi musu zaka haɗe tsakaninsu haka ina fata an gane domin za mu zo mu ji a riwayar gaba ɗaya daga cikin tabi'ai shi har wannan yatsan da kake gani wannan babban yatsan mai suna al-ibham a larabci har ita idan ya zo sujada haka ya miƙa da waɗannan baya bari ita ma sai mata haka ina fata an gane ita ma ta kalli ina ta kalli alƙibla wa alaikum salam wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne rashin fahimtar daidai ne yin haka da yawan mu wani lokaci a kokarin mu kyautata ne amma saboda jahilci ina fata an gane shi yasa imam bukhari ya kulla babi a cikin littafin sa yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal kafara sanin ilimi tukuna kafin ka faɗi wani zance a cikin addini ko kafin ka aikata wani aiki a cikin addini dama malamai sun ce barna a addini ana samun ta ne a fuskan mutane guda biyu na farko ana samun shi ne a wurin jahili mai kokari to irin wannan ya fi kowa kawo barna a cikin addini sannan na biyu kuma malami mai son zuciya waɗannan guda biyu ba kamansu in aka ce maka ɓata addini ne da rusa shi waɗannan mutane ne suke kawowa to kaga irin wannan jahilci ke kawo shi gaskiya mutum ya zo sujada amma kuma ya bankara hannun shi wai a garin tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana buɗe tsakanin hannayen shi nan har nan farin hammatan shi yana fitowa shine yake gani cewa to ai ai haka ma kawai mana kawo kuma wannan jahilci an wuta iyaka ina fata an gane Allah ta'ala ya kai mu kan daidai mala ya ci gaba da cewa wa kana yaj'aluhuma hazwan min kabayhi ko hazwa min kabayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya hannaye da nasa yayin da ya sujuda daura da ina daura da kafadin sa nan idan ya sujudan hannayen za su tsaya daidai inda kafadin sa yake goshin shi kuma yana gaba wa ahyanan hazwa udunayhi wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannayen daura da kunnuwansa kenan kanka ne zama kan kan kan da inda hannayen ka suke wa kana yumakkinu anfahu wa jibhatahu min al-ard annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana manna goshinsa da hancinsa a cikin sujudar a cikin sujudarsa yayin da kai sujuda ana son goshinka ya manne da ƙasa ba irin wannan sujudin da ake bin zaga ya dan yi haka kamar ya sa goshin akan wuta ina fata an gane ko kuma a madadin nan ne goshi ai ko nan ne ya kamata ya taba ba nan ba wasu da yawa za ka taban sallar su ma inda yake fitowa a nan yake fitowa a nan can ƙololuwan kai a madadin ya fito a nan inda ake yin sujuda da goshi to ba zai fito a nan ba sai zai fito a nan to kaga ko shakka babu wannan akwai wata iyaka kenan mutum yana yi kamar dungure ina fata an gane kun ga wannan kuskure ya shigo cikin sa abin da yafi dacewa shine yayin da zaka sujada goshinka ake son ka sanya kasa ka manna shi da kasa sannan hancinka shi ma ya manni da kasa idan goshinka ya taba kasa hancinka bai taba kasa ba sallah babu tabbas ne wannan za mu zo mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda hancinsa bai taba kasa ba kamar yadda goshinsa ke taba wato ba sallah sallah ta ta yi ta kura ko ta nana ce Allah ta'ala ya dace da mu eh wannan hadisi da wanda muka karanta daga Imam Abi Dawud Imam Al-Hakim suka fito da wannan hadisin da kuma wanda aka rubuta daga Imam An-Nasa'i da isnadi wanda yake ingantacce mala yake wa qala li wa qala lil musii salatihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cewa wannan mai munana sallar nasa idza sajadta idan za ka yi sujuda fa makkin li sujudika ka tabbata a cikin wannan sujudar taka ina fata an gane ka tabbata a cikin wannan sujudar ka tabbata ka natsu ka tabbatar kowace gaba ta natsu a inda ya kamata ta tsaya wannan hadisi imam abi dawud da imam ahmad suka fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa fi riwayatin a wata riwayar ta daban idza anta sajadta manzo Allah ya ce lallai idan kai sujuda kai idan kai sujuda فأمكن فأمكنت وجهك ويديك تو كتبتر دا فأمكنت وجهك ويديك كتبتر دا فسكرك دكما هنا ينكا حتى يقوم إن كل عظم منك إلى موضعه حسي قوة قطع تتبتا أو رنت ديداتي تتبتا نفتا أنقاني kenan irin wanda suke yin wannan sujudan kamar yadda muka ce zuwa su dik ko tsaka irin na zakara babu yadda za a yi cikin sujudan sa ai jama'a ya zo ya Allahu akbar ya yi ruku'i salamu hamida Allahu akbar Allahu akbar ta ya za a yi cikin sujuda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan kai sujuda ka tabbata ka natsu a cikin sujudar ka har sai kowace gaba ta tabbata a inda take sannan ka yi sannan ka ɗago daga sujadarka ina fata an gane malam ya ci gaba da cewa wa kana ya ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfahu min al-ard ma yusibu al-jabin babu sallah ga dukkanin wanda hancinsa baya shafan inda goshinsa ke shafa a cikin sallah kuma duk inda manzon Allah ce babu sallah to ai ba sallah ko ko jama'a ba ce na ga fitul ajri ba ko ladanta bai cika ba a'a sallan gaba ɗayan ta ba ta ma'ana dai mutum yayi ne mutum yayi ne kenan yayi atisayi ina fata an gane mutum yayi atisayi wannan ya fi kama da atisayi a an gane ko gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya kasance yana cewa la salata liman lam yusibu anfahu min al-ard ma yusibu al-jabin babu sallah ga dukkanin wanda hancinsa bai shafi inda goshi yake shafa ba a cikin sujuda irin wannan mai yin wannan ba shi da sallah kwata kwata in ma yayi sallan to yayi atisaye lada kan babu lada wala kenan ko الله تعالى يتقبل وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا تبتر دا وياونسا وأطراف قدميه دكما جفا كفافوانسا بدابين ينا تبتر دا سويا عند سجدا ويستقبل بصدور قدميه كما ينا فسكنتا da cikin nan nan shine sudur qadabai an gane ko nan shine sudur qadabai tsakiyar cikin kafansa kaman wannan tudin na kafa to ya kasance yana fuskantar da su bi atrafi asabi'ihim al-ibla da kuma waɗannan ƴan yatsun da ke gefen cikin tafin kafan dukkanin suna fuskantar al-ibla wai jama'a akwai yara ba su judan nan yawa kwatanta bana ba lafi mu gani eh yawa kaga yadda yayi haka kaga cikin cikin kafan kamar yadda ya tsayar kafan shi a haka kaga ai tana kallon alƙibla ko kaga kuma yaɗin kafan sun tankware su ma suna kallon ina alƙibla kenan kuskure ne dan kwatanta musu kuskure ne da muke in muke sujada za ga ya wani miki kafa haka wani za ga ya ya miki kafan ta baya haka ba zai ya tsin ba zai san kwara kallar kibla ba sai ga an wani lankwashe su haka wani ma za ga haddar kafafun yake yi sama to sai karasa wannan shi kuma ina ya samu wannan karatun oho jama'a kowane karatu da ka sani addini ba sai an koyi shi na fata an gane mana bi dan dauko mana wancan wancan abin bari mu dan gwada shi aikace mu gwada yadda abin yake insha Allah ta'ala gwargwado an gane ko saboda yawan kusakuran da muke yi gaskiya yana yin yawa musamman a cikin sujuda ne ina fata an gane to kun ji ya kasance yana tabbatar da mene za su haƙura a saukar da su ƙasa yi ce ra'ayi tebur ba gaskiya ne gaskiya tun da an zo wajen kwatanta kamar dole a a canza ne ya kasance yana tabbatar da gwiwansa da kuma jaffan kafafunsa guda biyun nan ko wa yastaqbilu bi sujudi qadamayhi wa bi atrafi asabi'ihim al-qibla kuma yana fuskantar da cikin kirjin kafarsa da kuma ƴan yatsunsa dukkanin su suna kallon alkibla wa yarassu aqibaihi kuma yana kafa waɗannan digadigan nashi digadigan nan yana kafa su ne ba lankwashe su ake yi ba ina fata an gane e aqibaihi ba e wa yarassu yana tabbatar da aqibaihi wannan bayan nan aqib nan baya diddigi to yakan kafa su ka gansu gaba ɗaya su suna sun haɗe haka sun taru suna tsaye ina fata an gane haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake tsaye da su a cikin sujuda ɗin wa yunsabu rijlaihi kun ji wa yunsabu rijlaihi kuma yana kafa waɗannan ƙafafun nashi guda biyu dukkaninsu wa amara bihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ai hakan wa kana yaftahu asabi'ahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe tsakanin ƴaƴan yatsun kafan shi nan kuma baya haɗe su gaba ɗaya kamar yadda aka ce ai mahannaye ina fata an gane kenan kamar yadda muke kwatantawa din a aikace ko kamar yadda muka saba muna muna nuna wa abinda ake nufi shine yayin da kake yin sujuda farko ma na ababin ya ce mana al-qurub ila sujudi ala yadayi ko fa'i zuwa sujuda akan hannaye yayin da kake yin sujuda kai kabbara ko sannan wa kana yukabbiru ahyana ko daura da kulluwan shi ko daura da ina ka faɗa shi haka misali yayin da ya ka yi kafara Allahu akbar ba a san kai haka kamar yadda muke yi haka sannan mutum ya haka ina ba ta gani sannan sai ya hudu na a yayin da zaka sujuda fa'i ake yin zaka sujuda kawai in ka zo kai Allahu akbar haka zaka yi ina ba ta gani sai ka yi wurin ka wannan shi kira yahwi ila sujud yana faɗi zuwa ne zuwa sujuda kenan ba yadda muka saba muna yi bane ko sujudan da muke irin da mun kada wanda za ka muke ya haka ya yi haka wani su ya ina fata an gani sannan idan manzon Allah ya sujuda kuma mun karanta a babin cewa yakan tabbatar da hannayen shi daura da kunnuwan shi an gane ya tunya da haka ko kuma waɗannan hannayen da su daura ya kafaɗin haka ina da ta gaya muka ce kuma waɗannan yatsu yayin da ake sujuda ba a waye haka sai dai ne ne sai dai a haɗin haka haka ake son a yi saboda ne ana son kowanne ya kalli ina ya kalli a ina ina fata an gane sannan bayan kuma kayan sujuda kuskure ne ya yi da suke da misali yayin da ya fi jana misali ya haka ya tsaya kafar shi haka sannan ya zama yana wannan daga kafar ba shi da asali a sujuda ina fata an gani amma yayin da za ka tafi sujuda gaba daya kai kabbara ko na farko shi ne za ka faɗi zuwa ina zuwa sujuda an gane ko kun ga farakuna suna a suna a suna tafi tunda ya ce wa yurafu ko wa yusadu ilayhi yana kafa waɗannan kafafuwan nan bayan ya kafa haka kuma ina fata an gane kun ga nan shine kirji kafa cikin nan shine kirji kafa ina fata an gane to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai har wannan da wannan kafa baya an gane ko waɗannan ya su ma sun nan wajen kan ina suna kallon alƙibla wannan shine yanayin da ya kamata su gina mutum ya zama haka ba tare da kuma ya wuce iyaka wani sannan mun yi bayanin cewa ya kamata ya rasu wannan wannan sandan wannan kafa ta wannan shi ne kayan da ke kada wuce iyaka haka sannan kuma kada ya baya haka ina fata an gani kada kuma hannayen su haka su shi kenan tsakiya haka to kun ga wannan ba shi ke ja hannayen suna ina suna kauce ma kibla yanzu mutumin da ya zo ya haka yana kai baya haka to duk lokacin da mutum ya sujuda ba a san hannayen da ya zo suna kisa bai na in dai ka yi fito da yadda ya dace babu yadda za a yi ka dawo da hannayen ka kai ban jikinka misali wannan da misali ka da wannan gaba sai ka ji da haka da ana kai da wuri ta baki da haka ba su da za a yi sannan da ka sa haka ana sa hannayen waɗannan su ne haka kuskure da kuma yadda muke yi haka yadda akan da wani zai iya wani zai haka da hannayen ka ga wannan hannayen ba ka na ba
sab'atu a'dha'in waɗannan su ne gaɓoɓi guda bakwai kana sallallahu alaihi wa sallama yasjudu alaiha waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sujada a kansu alkaffani su ne nan tafakan hannu guda nawa biyu warrukubatani da kuma guyawu guda nawa walqadamani da kuma diddige guda nawa والجبهة دمي غوشي والأنف دكمامي هنشي شكرا تنشكا نبات أنغاني الكفان الركبتان القدمان سنن الجبهة sannan al'am ina fata an gani domin a wani hadisin ya ce an umarce da in yi sujuda akan gabobi guda nawa gabobi guda bakwai muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yi koyi da wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah muna roƙonka ka datar da mu ka mana ga mu na kasa insha Allah ta'ala saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala a sati mai zuwa sai mu tsaya a cikin wa qad ja'ala sallallahu alaihi wa sallam al-adwayn al-akhirayn Allah ta'ala ya datar da mu وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Babila, Haruta, Maruta, Allah ya ce ba a saukar wa waɗansu mala'iku guda biyu a yankin Babila ba wanda ake kiransu Haruta da Maruta, ba a saukar musu da komai na fihiri ba. fama yi allimani min ahadin kuma su ba su koyar da kowa sihiri ba hatta ya kula ballantana su zo suna ce masa wato ba ana bayan sun koya masa sihirin ballantana su zo suna ce masa innama na hannu fitnatun fala takfur to kawai mu fitina ne karka kafirta in za ka yi sihiri ka sihiri amma ka sani fa mu fitina ce karka kafirta to Allah ya rusa wannan kissa ta Yahudu wanda suka saukar dan su soki alkur'ani kuma su soki mala'ikun Allah. wa hukumar sahiri alƙatlu mala yace shi hukuncin ɗan sihiri shine kisa wa kasabuhu haramun kai koyan ilimin ma haramun wa kasabuhu haramun khabir wato abin da ake samu ta hanyar sihiri haramun ne kuma khabisun sannan kuma wato datti ne eh idan aka ce abu khabir wato gurbataccen abu shi sa yau inda a ce za a ce inda a ce ga wani mutum aikinsa shine sihiri yana tara kuɗi sai ya ɗauko kuɗin nan ya baka to haramun ne ka karɓa ka ya amfani da wannan kuɗin wal juhalu malai ce su jahilan mutane wa zalama da azzalimai wa bu'afa'ul imani da masu launin imani ya zahabuna ila saharati su suke zuwa zuwa su suke tafiya wajen yan sihiri li'amali sihirin don su aikata musu wani sihiri ya tajuna bihi ala ashkhasin don su dinga wuce iyaka akan mutane su dinga yi mutane ta'addanci da sihirin nan awen tikimona minhum ko kuma su dinga daukan fansa daga mutane ta hanyar sihiri akwai wanda zai je a yi masa sihiri ka ji yana da awan cewa idan ya je jingina a jikin ɗaki sai ya billa a cikin ɗakin ya rebo abin da yake so ya fita malam cewa minan nati daga cikin mutane manyar takibu muharraman akwai wanda yake aukawa abin da yake haramun ne bilju'ihi ila sahili ta hanyar komawansa zuwa ga ɗan sihiri lifakki sihiri don aurore masa sihiri ma'ana cikin mutane akwai wanda yakan fake ga ɗan sihiri wai idan ya ɓata masa wani sihirin da aka yi masa to a wajen malaman tauhidi ba a ɓata sihiri da sihiri tabbas sihiri ahlus sunna sun tabbatar da cewa wani abu ne wanda yake yana yiwuwa da izinin Allah amma kuma kafirci ba za ka ce ƙarya ne ba wani sihiri ba sai ka zama ba mu utazile amma ka yadda eh akwai sihiri ana iya yin sai kuma ya tasiri amma da izinin Allah to amma kuma yin sihirin nan kafirci ne to anan za ka tsaya tunda me tunda annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin musulunci ya tabbatar mana da cewa waɗansu bokayen yahuda sun yi masa wani kulumboto ya ɗauki lokaci mai tsawo bai iya kusantar iyalinsa suka haɗa da wani wanda yake masa aski aka ɗebi gashin kansa aka je aka binne a ƙasan wata rijiya aka danne da dutse aka yi kulumboto shi kenan sai aka masa rabu aka hana shi iya kusantar iyalinsa sai da mala'iku suka sauko daga sama suka zo suka tsaya a kan shi ɗaya daga cikin su ce wannan fa wa haza magut wannan fa an yi masa rabu sai suka yi masa ne sai suka tsaga cikinsa sai suka yi masa jinya daga nan Allah ya yi masa to saboda haka fiyarin nan kuma da kuke ganin sa kenan karfin imanin ka bai hana idan Allah ya nufi ya same ka in aka kulla maka ya same ka tun daga shi ya samu uban tafiyan baki daya iyaka kawai mu zamo cikin addu'a a kowane lokaci domin yanzu halin da ake ciki yanzu na rayuwar nan akwai abin tsoro karai da gaske kai kana fata shi neman abin da zaka ci wannan kuma suna nan suna kulumboto yadda za a yi su cutar da kai ko su cutar da wani naka wani lokacin idan abin je sai ka ji ƙananan yara na bata wani lokacin idan abin je sai ka ji an ce mata wani lokaci a ce manya maza suna bata to duk wannan sharri ne wanda ba abin da yake tsaye da shi ko ya magance shi sai addu'o'i na haka a gaskiya mu dinga tsananta yin azkaru musamman azkaru sabahi wal masa kar ka bar gidanka da safe sai ka yi azkar bayan la'asar kar ka yadda ka sake sai ka yi azkar yin azkar na safe shi zai ba